أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من العين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساك سادوا أسافير ونمي ميتار البركة بقي دوة رمضان hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1400 shekara 41 wanda ya yi daidai da talatin ga watan hudu watan abril miladiyar haihuwar annabi isa dan na mari idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya nuna jagoranci a jiya mun kwana a aya ta talatin da ɗaya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun namli faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kafin mu tashi aya ta talatin da biyu jiya mun ɗauko bayani akan waton hukukun ra'iyyati ala ra'i haƙƙin da wanda ake jagoranta suke da akan duk wanda yake jagora matuƙar kana jagora tun daga jagorancin unguwa ko kuma gidanka ba tun daga jagorancin gidanka har zawa a baka jagorancin al'umma marumai sun tattauna akan wani haƙuƙuwa ne wanda kake jagoranci suke da su daga ciki akwai shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya yi kokari akan cikin littafinsa na shari'atul islamiyya a siyasatul islamiyya ko a siyasatul shar'iyya al islamiyya akan fito haƙoƙon da mutum yake da su a lokacin da yake jagoranci haƙoƙin talakawansa ma'ana jiya mun karanto haƙi na ɗaya shine iqamatul adli bainar ra'iyya mutum ya zamanto adili lokacin da yake jagoranci a gidanka a unguwarka a ma'aikatarka a jagoranci da kake na community ka da kuma wasan bangaren ka da kake jagoranci ya zamanto ka zamanto adili har mun karanto aya ta alqur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أهل الوالدين والأقربين وبني سبحانه وتعالى يا مرتم بالمسلم ما سؤالك التي يا قوة عندك إيماني كونوا قوامين ku zamanto tsayayyu bil qisti ta hanyar tsaye da adalci shuhada lillahi walau ala anfusikum al awil walidaini wal aqrabi Allah ce wato kuna masu bada shaida a kawunan ku zamanto ku karan kawunan ku ku shaida Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah ya zamanto mai shaida akan ku tsaye da adalci ko da ku karan kawunan ku ne abin ya shafi hukuncin kanka ne to ka zama tuni adalci Allah ce awul walidai ko kuma wata uwaye guda biyu wal aqrabina da makusanta guda biyu haka Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu mu ne da amana ta jagoranci haƙƙin al'umma Allah ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wataala yana umurta ku da ku da amana watan zuwa ga masu su matukar kuna jagora to ku zama tu a tsayayyu masu adalci a hadisin imam bukhari da muslim shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ke cewa sab'atun yadhilluhum allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a ƙarƙashin ƙunarsa a ranar da babu wata ƙuna sai ƙunar allah mu da sarki cikin kalar mutane guda bakwai masu ɗabi'u halaye guda bakwai annabin Allah ce Allah zai sanya su a ƙarƙashin kunasa ranar babu wata kuna sai kunar Allah subhanahu wa ta'ala ina alkiyama kenan to daga cikin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-imam al-adil shugaba wanda yake adali wato ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullahi yake cewa a cikin fatahul bari sharhi sahih al-bukhari yace al-murad bil imam al-adil abinda ake ni da shugaba adili yace sahibul wilayatul uzma annahu alladhi yattabi'u amra Allah bi wadi shay'i fi mawdu'ihi min ghairi ifratin wala tafritin shine mutumin da yake da jagoranci aka bashi jagoranci sannan kuma yana biyan umarnin Allah subhanahu wataala cikin al'amarin da yake bibiya da shugabanci sannan kuma yana kora kowane al'amari a hudunsa min ghairi ifratin wala tafritin ba tare da watan ya yi hucin gona da iri kuma ya tsawala ya rage abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ba kenan kaga jagoranci a sakan shugaba ka zama to adali a gwada wanda ake da bukata a musnad na imamu ahmad shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sake cewa ahabbul khalqa ila allah imamun adil mafi soyuwa cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya zama to jagora na gari adali a sa ka jagoranci kuma ka zama mai kula da adalci to kana cikin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba kai ke kauna sai annabi Allah ce wa abghaduhum ilayhi imamun ja'ir wanda kuma Allah ya fi kyama a duniya duk duniya ba wanda Allah ya fi kyama cikin bayan Allah kamar imamun ja'ir shugaba ja'iri wanda Allah ya dora ka jagorancin al'umma sannan kuma kana tashabbudi kana tsananta wa bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace imam bukhari har yau da imam muslim sun fitar da hadisi a cikin littafansu hadisin da shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya karanta da mutuwa duk lokacin da jagora shugaba ya zama to mai umarni da aikin kwarai da kuma hanya akan mummuna to duk wanne in ya aikata in dai umarni da aikin kwarai lada za a bashi duk jagoran da ya dora mutanensa akan tsere sallah matsayinka na jagora ba ka hana su ba a ka tseda su ka umarce su akan su tseda su kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce fa inna lahu bi zalika ajra la da za a bashi wa in amaru bi ghairihi in ya umarce su kuma mazaka na jagora kai ke organize kin abin da za a zo a saban Allah subhanahu wa ta'ala kide kide da raye-raye da kuma fasikanci har ayi zina duk wanda za a tara wani wato wata assembly ta mutane su taru a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala matukar jagora ne ya jagoranci wannan abin duk wanda ya sabon Allah sai an ba wannan jagoran zunubi ta dalilin ya shirya abin da yake banna Allah ya kare mu hadisi Imam Tirmidhi shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sun cewa thalathun salasatu la turdu da'awatuhum mutum guda uku Allah bai mai da addu'a su in suka yi addu'a Allah subhanahu wata'ala yana karba mutane guda uku duk lokacin da suka daga hannu suka ce ya Allah annabin Allah ya ce Allah baya mai da addu'a su manzo Allah ya ce as-sa'imu hatta yaftir wanda yake azumi me azumi har lokacin da ya sha ya sha ruwa idan ka dauki azumi ka roƙi Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala na biya maka bukatunka jama'a mun baita me azumi duk lokacin da mutum ne azumi ya daga hannu ya yi addu'a ya ce ya Allah ga bukata ta annabin Allah ya ce la taraddu da'awatuhum ba a ne da kiran su kai na biyu sai manzo Allah ce wal imamul adil da shugaba wanda Allah ya baiwa shagoranci na al'umma kuma ya tsayu da adalci cikin al'umma manzo Allah ce in yi addu'a Allah yana karba matsayinka na jagora kana mayor kana waton hakimi kana shugaba a assembly ko a ina ne inda aka sanya ka jagoranci ka kiyaye adalci annabin Allah ya ce addu'a ka Allah baya raina ta sai annabin Allah ya ce wa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta yace na bari da Allah ya daga hannu ce ya Allah kaga an zalunce ni annabin Allah ya ce Allah yana karban addu'a sa yaji shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu na biyu in ji malamai suka ce abin da ya kamata kowane shugaba ya kiyaye haƙƙi ne na talakawanka ka ba su shi shine alhukum bi shar'in lahi ta'ala matsayinka na jagora ka yi hukunci da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana littafin Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatar kakin ka yi hukunci littafin Allah ka san littafin Allah sai na tuna abin ban haushi shugabannin nan wasu daga cikin shugabannin nan wallahi fatiha kirki ba su iya karanta ba shugaba jagoran al'umma wanda shi ne ake ganin zai yake jagorancin al'umma malam ya karanta maka fatiha wallahi bai iya ba fatiha qira'a mujawwada ya karanta maka fatiha qira'a sahihiya wallahi bai iya ba ban tana ka tambaye shi ba zan san a haddin qur'ani ba a'a fatiha farko bai iya karanta ta da kyawu ba balma shahadar ma in zai wadi to in zai tashi abin kunya ne a matsayin shi na jagora yi magana to alhukumu bi shar'i Allah ta'ala abu na biyu ya zama to mai hukunci da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba ga shi alqur'ani ba Allah ke kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الله يجي ومن ذن الله تندك النبي الله با yake jagora ne ya jagoranci duk duniyar musulmi Allah ya summa ja'alnaka sannan ke annabin Allah nan ga kana wa ja'alnaka muka sanya ka ala shari'ati min al-amri akan shari'a tsari na al'amari dokar Allah subhanahu wataala bil littafin Allah sai Allah ce fattabi'a kaga wannan abin da muka shinda ya maka na littafin Allah Allah ya ce wa manzon Allah fattabi'a ka bita wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamuna kada ka kuskura ka bi son rawa inda ba sa da ilimi kada kuskura ka bi son ran wanda bai san alqur'ani ba ya kama wani tsari wanda ba alqur'ani ka aje alqur'ani ka rike littafi Allah ta kada kuskura wannan innahum la yughnu anka min Allah shay'a idan Allah ya kama ka su wa'annan mutanen ba wanda sai amfani da kai game da Allah subhanahu wataala ba wanda ya kama ka timo gaban Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta abu na uku wanda yake haƙƙin shugaba haƙƙin talakawa akan shugabanni ne annusu lirra'iyya ya zamanto mai dan abin da jagorin sa nasiha yana musu nasiha kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa addinu annasiya shi addini tunatarwa ne matsayin ka na jagora ka dinga wato yi wa al'ummar ka jagora tunatarwa da irin aikata musu aikin alkhairi aka ce nasiha da shugabanni ko kuma shugaba ya wakalar da shugaban nasiha ba dole sai ya diskur ba a'a yi kokarin ka san wani hanyoyi za ka bi domin ɗan ƙasa ka so amfana domin talakawan ka so amfana wanda kake tarawa a meri ka yi tunanin wace hanya za ka sarrafa su domin amfanin ɗan ƙasar ka domin amfanin mutanen garin ka ba kokari ka ka gina gidaje ka sai motoci ba a'a yi kokarin ka ga ya za ka ta ta wannan ka kula musu da lafiyar su shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sitimamin ra'i yastar'ihu Allah ra'iyatan يموت يوم القيامة وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة حديث إمام مسلم الله يتكسى يتي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما نراعي باوني جابورة الدنيا عند من الله وأن الله زي باش جابورة الأمة jere da mutum goma aka ce kai ne jagoran su annabin Allah ya ce har gidanka ho har iyalinka matar ka da diyanka ya kusa wannan ra'iya ce dan annabi ce al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal abu ra'in wal ummu ra'iya to kaga tun da aka ce kai uba makiyayi ne to kai ma ka shiga a ciki ma min ra'in ba wani jagora a duniya jin manzon Allah yasta'i Allahu ra'iyatan Allah ya bashi jagorancin wasu al'umma ta auro mace ko haihu da ita diya ɗaya diya biyu diya uku diya biyar doze a baka jagorancin unguwa hakimi ko kuma ka zama to mayor ko kuma bismar ko sj ko kuma ka zama to dibite ko kuma minister ko kuma shugaban ƙasa ya mutu yau da kiyama ya zo inin alkiyama gaban Allah wannan ra'iyar da Allah ya bashi jagoranci da Allah ya bashi wa huwa gashi ya ci amana bai kula da haƙƙin da Allah ya kora a kansa ba illa harama Allah alaihi ra'ihat aljanna annabi Allah ce wallahi Allah zai haramta ni kaishin aljanna ba shi ba ko ba zan ta shiga aljanna ba a'a kaishin aljanna ma ba zai ji ba jama'a mun fahimta abu nan gaba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karanta shi mu akan cewa watan ana buƙatar shugaba ya zama mai al'umma nasiha a gurguje a bana hudu daga cikin haƙƙin talakawa akan jagororinsu shine alhilm warrifq birra'iya ka zama to mai haƙuri matsayin ka na jagora ya ce an baka jagoranci kai ne deje ko direktar a wata ma'aikata ko a gidanka ko a unguwa to ana buƙatar ka zama to mutum mai haƙuri jama'a ana buƙatar ka zama to mai haƙuri sannan warrifq ka dinga tausaya wa talakawanka kana mai tausayi ga abin da kake jagoranci shugaban halitta annabin Allah dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace حديث إمام مسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يا الله النبي التؤهي النبي الله يا الله من ولي من أمر أمتي شيئا يا الله تكون دكبي وجاورنت لكتكين الأمة ya Allah duk wanda ya jagoranci al'umma ta kowane irin jagoranci ne fa shaffa alaihim sai ya tsananta wa al'umma ta annabin Allah ce fashfaq alaihi ya Allah ka tsananta masa jama'a muna fa'ita annabi wa addu'a yi yace ya Allah duk wanda ka baiwa jagoranci ya jagoranci al'umma ta kowane irin jagoranci ne ya gallaza musu ya musguna musu ya kuntata musu manzon Allah ce ya Allah ka kuntata mai ka musguna mai ya Allah duk wanda ya takura wa al'umma ta matsayinsa na jagora ya Allah ka musguna masa muna wannan addu'a ya Allah duk wanda ka bashi jagoranci ya musguna mana ya Allah ka musguna masa amin ya Allah duk jagoran da ya kuntata mana ya Allah ka kuntata masa amin ya Allah duk jagoran da ya shugabance mu ya wahalce mu ba bisa tsara ya Allah ko halshe shi a rayuwa amin annabi Allah ya riga yayi wannan addu'a shi yasa jagoranci hadari ne kai a hankali ka zama to mai tausayawa mai haƙuriyar talakawanka sai manzon Allah ya ce wa man waliya min amri ummati shay'a ya Allah duk wanda ya jagoranci al'ummata daidai da kowane irin jagoranci ne farafiqa bihim ya tausaya musu farfiq bihi ya Allah ka tausaya masa ya Allah duk shugaban da ke tausaya mana Allah ka tausaya masa ya Allah duk shugaban da ke son mu da alkhairi Allah ka so sa da alkhairi ya Allah duk shugaban da ke son cin gabar wannan kasar ba ci gaban aljihun shi ba ya Allah ka so ci gaban sa duk shugaban da yake son murkushewar kasar nan ba murku ba ci gaban ta ba ya Allah ka murkushe shi duk shugaban da yake bukatar tattalin arzikin sa ya karu ba tattalin arzikin wannan kasa ba ya Allah ka durkushe sa annabin Allah ya karantar da mu shi yasa wallahi ku bibi addini addini sauki ke gare shi akwai hanyoyi kusanci da ka zanga zanga ba matsayin ka kana talaka ba a baka dama kai zanga zanga ba amma akwai hanyoyi kana babban takwabin da shugaba bai da kai addu'a kana addu'a in matsayi akan shugaban ka ne wallahi Allah yana karba Allah ya sa mu dace abu na biyar shine mushawaratu ahlur ra'ayi min ar-ra'iyyati in zaka wato abin da ya taso duk na al'umma ya zama to matsayin ka na shugaba ko da a gidanka ne matanka in akwai wani abu zauna da su kai shawara ba a bukatar mutum bai da mashawarta ba ga shi Allah ya ce manzo Allah wa shawihum fil amri kai shawara su cikin al'amarin addini haka al'amarin da ya shahi ci gaban al'ummar garinka ko unguwarka ko kasarka zauna matsayinka na kwansayi hakimi shugaba na da'ira ta tattauna wa al'umma kai shawara da su wannan suna ce ta annabawan Allah sannan kuma wabal ma haƙƙi ne akan su ka dinga shagorancin su ba zan za ka kana karanta musu decision ba ka ce mu ga abin da muka doka matsayar kuma abin dokar su za a doka ma a'a ana buƙatar ku zo ku zauna su ku tattauna ka ji wanda ya bike su ra'ayin su matsayin su na talakawanka sai ka san wace irin kuma doka za ka doka game da abin da suka ba da shawarwari Allah ya samu dace abu na gaba na shidda shine tafaqqudu ahwalahum wa Allah yahtajib anhum ka dinga bibiyar sha'anin bayan talakawanka wanda kake jagoranci ya zama to kana bibiyar lamarin su cikin duk abin da ke da akwai amfani ko cutarwa ya zama to ka sa ido ga talakawanka duk abin da ya kaucewa wato tsarin kasa zai kawo banna a cikin al'umma da tashin hankali da kokarin hana shi kuma duk abin da zai kawo ci gaba da al'ummar ka kai kokari ka ba da damar aikata shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ba wani shugaba a duniya wanda Allah zai bashi jagoranci refe ne hakimi ne mer ne wane ne Allah ya kora shi jagorancin al'umma sannan ya hana mu talakawarsa saduwa ganawa da shi ba ce sai Allah ya rike masa kohoyin arziki na sama duk shugaban da Allah ya ba jagoranci duk shugaban da Allah ya bai wa jagoranci bai da lokacin talakawansa bai da lokacin talakanka a ce talakanka ya zo ogiye su da kai sai an ja mai da ne sai an bata mai da lokaci sai an musguna masa an name shi ba kowa bane bai kai wani abu cikin kayan miya ba matsala ce duk shugaban da Allah ya bai wa jagoranci talakansa ya zo ganinsa ya liƙe kofar ganin talakawansa annabi Allah ce wallahi sai Allah ya liƙe masa kofofin samaniya na bashi ba arziki na duniya kenan ko ya same shi wallahi bai albarka ma'ana Allah zai cire albarka cikin al'amarinsa jama'a muna fahimta kalubale ku da shugaban shugabanni yau idan kana buƙatar ganin gwamna kana son audience to sai in sai kana wato dogon hannu amma an zo ganin ka akar maka Allah ash'asa akbara to ba da ba da lokacin ka Allah ya sa mu dace abu na gaba na bakwai shi ne aqdul haqqud da'if min al-qawi matsayin ka na jagora haƙƙin talakawan ka ne duk wanda aka zalunta ka ne kwatso masa incin sa duk wanda aka zalunta matsayin ka na jagora kai tsaye tsayin da akan sai ka fiddo masa haƙƙin sa wai sai sabani hankali kuma matsayin akwai shugaban ne sai kuma ka samu wai wata durwa da lom wacce ta kula da haƙƙin ɗan annabi adam wai durwa da lom ce wai haƙƙin ɗan annabi adam take kula yariya in mata aure alhaji da sazzan ta zo ta ci uwayenta mutunci uwayenta mutunci bata taimaka mai da komi ba amma wai tana kontur akan a aurar da yariya wai mariya shi kuma kesmi Allah ya isa tsakanin mu da su wallahi alhali ga bayan Allah da an zalunce su wani gida ne aka amshi aka yi mata takardu guda biyu sun kasa zawa su ba shi ba lan bane ba mutum bane bai da haƙi wani gidansa aka canye wani kuɗi ne aka canye an ƙi mayar mai wani gonarsa ta gado an amshe wani balma aka ramaka lahu kama shi aka aka liƙe na wasu bai da lahi zanabi da na tsaye me suke yi to matsayin ka na jagora dole ka zama to kana amso haƙƙin talakawanka ga wanda ya nuna ƙarfi ka maida masa kayansa abu na takwas addifa'u anhu ƙoƙarin kare su iyakar ƙasar ka ka zama to kana control akan ka tsare ta kuma ka tsa- ka kare ƙasar ka da duk abin da zai cutar da su yana da cikin abin da ke cutar da mat- musamman matasa kullum yaƙi ake da wiwikin an kasa maganin ta ba ta cutarwa jama'a wiwi wannan ba ta cutar da matasa tana juya kwakwalwa wannan shisha argila musiba ce amma dan Allah wani irin abu shugabannin da mu suka yi akwai masu gurgudu suna iya iya gurgudun su akan su ga sun dakile wannan abin amma ina da sa hannu wasu jagorin kasar da ake wannan abu ake wannan traffic ke ake sai da kwaya sai an ce an kama mutane sun sha kwaya an liƙa su kuma sai a zo a ce a sake su saboda uwayensu manya ne Allah ya sauke da haka attifa'u anhu kokarin kare su matsayin ka na jagora dole ka bi duk hanyar da ya kamata don ka kare al'umma ka duk wani sharri da bala'i abu na tara an yahtar al-ashkhas al-akfa lil amali ma'ahu matsayin ka na jagora in za ka ɗaukar ma'aikata da za su yi aiki karkashin ka to dan Allah ka bibi cancanta ba kusanci da saba ba yanzu kasan nan kasan nan ta kai in kana buƙatar a dauke ka aiki wallahi sai ka hada da sa hannun manya dole sai da ciwa-ciwa dole sai an komo ta bayan fage wai diplom kin ka bai sai ya baka aiki ba amma sanayya da kai an isa dauke ka sai a ɗauki mutum gurin da bai cancanta ba a bashi abinda shi da kai ne ya san wallahi a kai shi wannan fasfin bai iya wannan aiki annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani tabbashi ya annabin Allah mata sa'a yaushe za a yi tashi alkiyama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa idan ka ga an walakantar da amana da shi rata shi alkiyama an suna ce walakantar da amana a dauki abun da mutum postin da mutum bai cancanta ba matsayin da kai da kanka ka san da a zuciyarka wallahi wannan aikin baka iya shi a ɗauke ka a baka shi kuma ka riƙe to wannan an walakantar da amana ke in za ka yi aiki annabin Allah ce ka ɗauki wanda suka yi cancanta wanda suka yi wannan karatun abin sai ka ɗauko su ka sa su a wannan matsayi Allah ya samu dace shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasu cewa man waliya min amril muslimi da shi'a duk wanda Allah ya baiwa jagoranci daga cikin sha'anin musulmi fa waliya wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimin minhu sai sanya wani jagoranci a cikin wani al'amari wanda akwai wanda ya fi shi wannan abin yanzu misali sai a ce ana neman ana neman misali mu doki ana so a ɗauki mushiri ana so a ɗauki a ansanya ga wannan yayi ikon lamar sikiriyar ga wannan kuma shi a abin kirista ya gare shi amma bai yi ikon lamar ba dan Allah da wanda ya tahiye a guru da wanda ya yi ikon lamar sikiriyar wanne ne fi cancanta da ɗauki shi karantarwa wanda ya yi ikon lamar sikiriyar sai zan in baka da wanda yake da baka da galibu ba za a yi ɗaukaka ba ana buƙatar wani a ma'aikatar bai fese gare ka ga wanda shi ya cancanta har mastar gare shi a doge shi a ɗaukaka kai da kake da bai fese sa doge ka saboda so ake wai ka ci saboda ka taimaka an ka tura wata mota ta tashi Allah ya samu dace to annabin Allah ce duk wanda Allah ya baiwa jagoranci cikin al'umma sai kuma ya ɗauki wani ma'aikaci wanda bai cancanta da aikin ba ya sanya shi a wannan wurin manzala ce faqad khana Allah wa rasula tabbas ya ha'inci Allah da manzonsa jama'a ka ce ka ha'inci Allah da manzonsa akwai matsala a gurguje abu na goma an yukafi al-muhsin wa yu'aqib al-musin matsayin ka na jagora duk wanda yayi abin kirki a cikin ƙasa to kai kokari ka tik wata ka saka masa an je musabaka ta alqur'ani yara sun ci alqur'ani sun yi musabaka yaro ya karanta alqur'ani ya rera ya rera ya rera an ji qur'ani ya fita ya tantata ya zo na daya dan Allah shugabi ne ko ba ku kudin da fito kuna ba su abin tinki amma abin haushi sai ga sai a tahi balo a tahi kokowa a ɗauko miliyan kin ne dai miliyan ana ɓanna dai miliyan wallahi akwai dikitakin da bai taba taimaka cikin harkar musaluka ba akwai su diya taimakawa musabaka sai da ata lokaci na amma da an ci ana kokowa na ba dan kokowa kaza na ba dan kokowa kaza na ba dan kokowa kaza to matsayin ka na jagora duk wanda ya aikin kwarai saka masa da abin alheri mu wanda ya mummuna ka saka mu kai masa hukunci abu na ƙarshe da za mu rika a kansa an ya kuna kudwatan fil khairi lil ra'iyya matsayin ka na jagora gaban magana ka zamanto git na alheri jagora wa al'umma ka ta aikata aikin alheri sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabin kansa duk aikin alheri kaga ba a barin manzon Allah a baya in za a kan yaki da annabi ake fita in za a ciyarwa za a taimaka manzon Allah sai ya sa shi gudunmuwa duk abin da za a yi annabin Allah sai ya sanya nashi gudunmuwa to matsayin ka na jagora ka zama to in sallah ce annabi shi ke bayarwa amma bal adin haushi ma wallahi in ka je wasu wasu wasu birokin ne na wasu manyan mu sai ka iske sallah ma sai an koma ne lalabe wanda zai bara ta duk matsayin shi bai ba da sallah ba duk matsayin shi saboda Allah ta ba ba kai duk matsayin ka da galolin ka da ana kiran ka babban mutum kaza da kaza da kaza ku ke fitowa ku yi magana da sunan jiha a ce ka ba al'umma sallah jagora ka kasa kasa an samu matsala wallahi akwai matsala kana jagora sai ka karbakin turanci kawai shi wannan turancin kunya da buzu buzu da gashin baki wannan ka iya amma ka fito kai ja ka zama to kudduwa na aikin alheri Allah ya san wani to haƙƙi ne na duk jagora akan talakawa su wato ya zama to kudduwa Allah ce waje Allahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun musanya su al'a'imma jagorori yahduna bi amrina suke shirya mutane da al'amarin alqur'ani kenan lamma sabaru su zama to masu haƙuri matsayin kana jagora sai kai haƙuri sai Allah ce wa kanu bi ayatina yuqinuna suna da tabbacin ayoyin ji Allah subhanahu wa ta'ala a takaice kenan ɗan uwa mun ji haƙƙin jagorori haƙƙin da muke da shi akan jagoran mu dan Allah take wannan haƙƙi nawa ta cika mana muna fata da addu'a ta gari Allah ya shirya jagororin mu Allah ya shirya da su in suna shirya Allah ya shirya da su da haka yau za mu tashi a aya ta talatin waton da da biyu sai Allah ce qalat ya ayyuhan namlu aqtuni قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون Allah ya ce qalat ya ayyuhan namlu ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ba kuntu qati'atan amran hatta tashhadu Allah ya ce qalat sai na Balqis ta cewa mutanen da ƴan fadar da jagorori kaga Balqis ma bata musulunta ba musulma bace amma tana shawara da ni da mutanen garinta qalat sai ta ce ya ayyuhal malau ya ku ministrori na ya ku diktotin ne na aftuni fi amri ina bukatar ku walwale min kwakwalwata nan abin ya da shige min duhu ina neman shawarar ku ku ba da fatawa game da wannan al'amarin nawa ina da tambaya ya ku gani kun ga dai abin da Suleiman ya rubuto yace innahu min innahu bi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin Sulaiman so yake mu zo muna masu miƙa wuya to ni kuma ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu tunda nake bana yanke wani al'amari wani hukunci ba ce sai na zama da kusa mun tabun mun yi shawara dan maslahar al'umma ba maslaha ta bani shugaba jama'a muna fahimta tace ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ina neman shawarar ku ba na yanke umarni sai kun bani shawara ga abin da Suleiman yake bukata mu zo masa muna musulmi qalu
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين Allah ya ce qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'si shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta'murin Allah ya ce qalu bayan ta zama da su a ta- a- a- a- a masarautarta ta nemi su shawara don in za a shawara ba kowa ake tarawa ba akwai wanda su ma'abuta hankali ake tarawa to an tara su sai ce kun ji abin da ya zo min wa inni ulqiya ilayya kitabun karim ni littafi mai daraja a jihohi to kuma ban ne yake umarni sai kun ci sai kun ba da shawara sai suka ce mata qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid mu ma abuta ne wa'anda muna da ƙarfi kuma ga mu da mazaci kasan duk ƙasa ta duniya yanzu amerika da take takama da shi da kayan yaki amerika da ita ke takama da shi a duniya yanzu kayan yaki to suka ce mu ma ulu kuwatin akwai ƙarfi da mu wa ulu ba sun shari sannan kuma muna da zarata muna da kayan yaki in aka fike da fagen daga ba mu sassautawa abokin adawa abin da muke so mu gaya miki mu dai namu kotan akwai mayaka akwai mazaji akwai kayan yaki kuma akwai mayaka masu yaki da haka fanguri ma falwal amru ilayki al'amari dai umarnin na gare ki ki jibi abin da ya dace in kika ce mu fita yaki ba sassautawa za mu fita ta sai kayan yaki ta basu sannan kuma ta yi tirenin mazajen ta kuma tana ci da su tun da ke kula kina kula da mu yadda ya kamata yin mace ce tana jagoranci amma ta kula da sojojin kasar ta bata bar su da yiwa ba kuma ta so musu makamman yaƙi domin kare kansu ko da kola ta taso amma mu nan ka nemi abin mamaki wasu kayan tun yaƙin duniya na fari tun wanda da premier guerre mondiale har yanzu da suna lafiya ki da kashewa da Allah ya sauke suka ce wal amru ilayki al'amarin yana wajen kun hukunci yana wajen ki fanzuri ma za ta amri ki gibi duk abin da kika ce mu shi za mu aikata duk abin da kika ce ba mu da matsala in kika ce yaki yaki kika ce mu je mu sasanta da su za mu je mu sasanta da su duk abin da kike da bukata mu shi za mu aikata sai ta ce musu قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Allah ya ce qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha wa ja'alu izzata ahliha ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun Allah ya ce qalat sai na balqis ta ce wa mutananta innal muluka al'ada ce ta sarakuna masu mulki jagorori a duniya idza dakhalu qaryatan nafsaduha a wace ko idza dakhalu qaryatan afsaduha suka shiga wani gari suka zo alƙarya to afsadu ba sai su darkake su ɓata wannan gari al'ada ce ta masarauta masu mulki na duk duniya da suka zo garin da suka fi ƙarfi afsadu ba sai su ɓata wannan gari wa ja'alu a izzata ahlaha azilla sai su sanya jagorori manya-manyan mutane masu daraja a cikin ta sai su koma azilla kaskantattu ka jibi tarihi lokacin da aka mulkin mallakar Nijar karanci istuwar duk wani jagora da ake abin nan ya zuwa su game da shi sai aka mai da sarakuna mu ba kowa ba innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha al'ada ce ta sarafi jagorori a duniya da suka shiga kasa afsaduha sai su bata wannan garin su darkake shi su kashe na kashewa su sarkahe na sarkahewa su sa dukkan take suke so ko ta ko ba ta muku ba wa ja'alu a izzata ahla ahliha azilla manya manya mutane masu daraja a ciki sai su mayar da su azilla kasantattu da ana ganin ka mutum mai daraja amma idan wata kasa ta shigo ta ciki da yaki sai su mai da ku kasantattun mutane talibiri da usman dan hudu ya yi wa duniya lokacin a afirikiya wannan tamu lokacin da ake fatahu sun fatahu sokoto da kan tuta a sokoto irin su gobe da sauransu duka yayi musu manyan sarakuna da amma da ya shiga dan take su ya ce gaba ɗaya gashi nan jagoranci ya koma a hannunsa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ka dibi irin hajjaju bin yusuf at-taqafi a daula umawiyya da ya shiga irin yadda yayi duk wani jagora a duniya in ya hau mulki so yake wancan mulki na farin a gudda shi wata alu a izzata ahliha alilla sai su mai da manya-manyan mutane masu daraja su koma kaskantattu ta ce wata zalika ya aluna kamar ta haka ne al'ada su haka suke aikatawa ba wasu mulki ba ne sai ta ci gaba da cewa وإني مرسلة إليهم بهديا فناظرة بما يرجع المرسلون Allah ya ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalin mursalun Allah ya ce sai da na balaki ta ce wa inni mursilatun ilaihim ni na tura zuwa gare su na aika wa Sulaimana bi hadiya da wata kyauta wani kazu kaga su masu kuɗi ba kuɗi ake ba su ba jagora ba a bashi kuɗi haka sai da a bashi wata kyauta mai daraja in ba na magana suka lalace kudin ne gaba gare su ba ka ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya ni na tura musu wato hadiya kado wani tukuti in wasu ne ya karbi wannan kadon to abin da zai biyo baya duniya yake bukata don haka ku je ku kashe sa haka da ce mutanen ta ibnu tafsir ya kawo wannan hikaya in kuma bai karba ba to annabin Allah ne kun yi kokari musulunta mu bi shi gaba daya ta ce fanaziratun bima yarji'ul mursalun zan tsaya na sa lura na jira wai dan aiki da na tura da shi me zai dawo da shi sai gashi an zo wa annabi Sulaiman da hadiya فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
Allah ya ce falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun Allah ya ce falamma ja'a Sulaiman yayin da dan aikin da Balkisa ya zo wa Annabi Sulaiman kaga ba kawo fa'il ba sai Allah ya ce falamma ja'a Sulaiman lokacin da ya zo wa Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman dan Sulaiman shine maf'ulun bihi Allah bai ambata fa'il ba amma dan aikin shi ne zo wa annabi Suleiman ya zo masa da kado da hadiya sai annabi Suleiman ya ce kana atubiduna ni bi mali yanzu ni za ku nuna ma kuɗi yanzu ni za a yi wa barazana da kuɗi ni za a bai wa cin hanci ta a turo ɗan kuɗi fama atani Allahu khairun mimma atakum kamar kai ne kana da shugaban duwan an kaka sabo a gari sai alhazai masu kuɗi su hara zawa ganin ka sai daga ka dibi wajen rashin adalci da rashin imani na masu kuɗi mu duk wanda da aka ce su yi hudda da shi talaka wani makoci ne wallahi ko kai da musafa ba su taba yi da shi ba kuma wannan talakan shine in baban shi ya mutu ya zo ya zauna sun zama rasuwa Allah ya sauke in ka mutu shine shi gida maka rami in wani abu ya same ka shine farkon zuwa yin ka yaje amma ba ku taba gida da shi ba ba ku taba ko alkhairi ka bashi ba wai yanzu an kawo sabon duwan wai yanzu zaka zo da hadiyya ya ta dama mu ne su wane ga wannan biya dan sai ma dan kaza haka ake yi ba to annabi Suleiman da aka zo mai da kuli da hadiya ya ce a tubi duna ni bi mali yanzu ni har to abin duniya kuɗi za su tsone ma idan har ni za ku yi ma barana ta kawo a cin hanci ta kuɗi ya ce ma atani Allahu khairun mimma ataku abinda Allah ya bani na annabta ta mulki da kuɗi da kuma jagorancin halittu guda uku ga mutane ga aljannu ga tsuntsaye khairu mimma atakum khairu mimma atakum ya fi abin da Allah ya baku in ku dukiya ce Allah ya baku to ni bancin dukiya akwai kuɗi ƙasa sannan kuma ga mulki kuma ga annabta yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku je kinnan mutanen balqis mutanen saba ba kun muke alfahari da shi ba sai da dukiyar ka san me kuɗi akwai alfahari ba kai mutum da alfahari da muka gaba kan kuɗi ba mai kuɗi musamman aka ce maka wannan mai kuɗin matashi ne izzar kuɗin na bugansa sannan kuma ga kurciya to sai da sai ya da sakin reji su ma matasa ne tare da ita suka zo wata annabi su da kuɗi ya ce kuna alfahari da kuɗin ku duk mai kuɗi na duniya za ka ga akwai alfahari tare da shi hadibi karuna suka ce masa la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ka daina alfahari Allah bai bukatar masu alfahari sai Allah ya ce ارجع بلانتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الله أكبر الله يتي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الله يتي ارجع إليهم حكومة مسلم da wannan ɗan abin da ka zo da shi da bai ƙara karaye karya ba irji ilayhi ku koma musu da wannan hadiyar annabin Allah ce falana yannahu za mu zo musu bi junudin da wata irin runduna la illa law ba yadda ka iya yi da su ka san dai ba ka yi waɗanda aljini ko akwai wanda iya daga to da mai saboda shi bacewa yake shi sannan kuma ga tsuntsaye kaga shi runduna kala kala gare shi ga mutane ga aljannu kuma ga tsuntsaye yace irji ilayhim ba kuɗi nake da bukata ban bukatar cin hanci na abin da nake bukata shine kawai ku musulunta irji ilayhim shi yasa wallahi wani lokaci in ya zama to harkar addini akwai jagori a cikin to ta hidadi zaga akwai inda sai a ce ba ku wa'azi sai ya tsaya sai an yi wa'azi a hana ku yada addinin Allah ya fito ya ce sai an yi a ce ba ku sallah ya ce sai an yi a ce ba a kaza ya ce sai an yi ko duk wanda ya kaza za ku samu hukunci kaza to annabi Allah da shi ne jagora shi ne annabi kuma shi ne sarki ya ce in ji ilayi ku koma musu da wannan abin da ka zo da shi falanatiyannahum bi junudin la qibla lahum biha za mu zo musu da wata irin runduna wasu irin rundunoni wa'inda ba sa yadda suka yi da su ولنخرجنهم منها أذلة كما والله سيدي يا رسول يتي والله زام تكر دا بلقيسا دا متانة تشكل غرين سبع أذلة سنة تسعدتو وهم صادمون كما قنانا زام دا شقنانا يارا جماعة منا فإنسا ندم الله النبي صلى الله عليه وسلم سي الله يتي قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الله يتي قال يا أيها الملأ أيكم يأتوني بأ- يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الملأ يا كم من ينقادوانا يا كم من يمنستورنا أيكم يأتوني يأتيني بعرشها wai wanne ne zai zo min da al'arshin balkis ka tantana mulki wanda aka wasan aka yi ma fenti da zinariya da zinariya aka nike aka yi mata fentar da shi gidan balkis ya ce abla an yi atuni muslim tun gabanin su zo min suna masu nike wuya waye zai je ya kawo min wato wannan ganin nata malami suka ce annabin Allah annabi Sulaimana bayan yayi wannan nasihar sai ya tuna cewa an ce ta da wani gado mai girma to bai shiga wani irin gado ne sai ce to aka masa wannan gado to da mun cikin rubuna annabi Sulaimana kashi uku ne ga mutane ga aljanu kuma ga ga tsuntsaye sai Allah ya ce قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك Mm.
وإني عليه لقوي أمين Allah ya ce qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin Allah ya ce qala ifritun min al-jinni sai ifrit ma suka ce ifrit al-marij kangararre ne kantu cikin aljanna ifrit suka ce wato mutum mutum ai, aljanni ne wanda yake da kanti cikin aljannu sai wuce ana atika bihi ibnu kathir ya zaka za a ita ce mari da minal jin mutum mutum ne mai tsananin karfi cikin aljanna shi ifiritun sai ya ce ana adi ka biyi annabin Allah sai daga ce ya Suleiman annabin Allah ni zan je na kawo maka gadon Balkis daga garin Saba qabla an taqum min maqamika tun gabanin ka tashi daga wurinka malu suka ce lokacin annabi Suleiman yana sham tsakanin sham da kuma Saba tafiyar wata hudu ce tafiya da kumuwa tafiyar katmuwa a ne Idris ya ce ni zan je in kawo maka shi kafin ka hito da safe irin zuwa sha da rana ka shiga gidan hutu an kare shari'a har annabi Allah shi ke shi yana shari'a kenan dan sarki ne ana zuwa shari'a gunsa to kafin ka shiga cin abincin rana ni na je na kawo maka wannan garin wannan garin tafiyar wata hudu a lere to shi zai cikin rabi ne sai ce wa in yi alaihi ina mai tabbatar baka ya annabin Allah game da wannan garin na Balkisa alaihi la qawiyun amin ni ne tsananin karfi a kansa ina da karfi akan wannan garin sannan kuma aminun amintacce ne ba na jin tsoron duk abin da zai faru jama'a muna fahimta kaga wani ɗan kuda baɗuwa ya tafi aljanna cikin tawaddar annabi sulaiman ya ce gidan je ya kawo annabi sulaiman wannan garin to kuma abin da ba annabi sulaiman da ba sai dai ƙara tambaya sai wani ya ce قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده sai ya ce قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه Allah ya saka ومن كفر فإن ربي غني كريم mukabbara wa Allah Allah ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim Allah ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai wanda yake da ilmi cikin littafi ya ce malamin ce wannan ba aljanni bane mutum ne mafiya yawan malamai suka ce wannan da yi wannan maganar mutum ne sannan kuma ana nan da cewa falalar ilimi akan komi a rayuwa da sai Allah ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi wanda Allah ya baiwa ilimi da cikin littafi biyar da cikin malaman tafsiri daga cikin su akwai ibnu abbas cikin sahabbai akwai su imam qurtubi ibnu kathir muhammad bin ali sabuni da su imam sa'adi alaihi rahmatullah suka ce wannan mutum da ya ce ana atika inda mu ilimin da kitabi suka ce wata mutum ne sunan shi asif bin barkhiya asif bin barkhiya sunan sa kenan ya ce ana atika bihi annabin Allah ni a bar da shi ana atika bihi ni na ka maka gadon balqis qabla an yartadda ilayka farko gabanin ka kinta idan ka kinta idan kana gadon shi Allahu akbar kittawar idanun ka kana ganin wannan gadon suka ce wannan bawan Allah ya karanci ismullahi al'azam ka sa akwai ismullahi a'azam wanda in mutum ya roki Allah da su Allah yana karbawa man suka ce addu'a yayi Allah ya kawo shi almuhimu dai kafin kimta idanu annabi Suleiman gagadan nan an kawo Suleiman yana zaune a nan kitta idanunsa sai gagadan tashi na an riga an kawo shi asif yari ya kawo gadon lati falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da Suleiman ya ga wannan gadan tabbace a tsaye gaban sa qala hadha min fadli rabbi yace wannan baiwa ce ta ubangiji ba yi mutum ba ne wannan yin Allah yace wannan yin Allah subhanahu wataala ne ni ya baluwa ni domin Allah ya jarrabe ni a ashkur zan gode wa Allah subhanahu wataala am akfur ko kuma zan kafirci kada ana so duk abin da Allah ya maka na baiwa gode wa Allah subhanahu wataala yace wa man shakar duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi to ya gode ne dan kansa Allah ba abin da zaka ƙara Allah dan ka gode wa Allah subhanahu wataala ba abin da zaka ƙara Allah da shi wa man kafara kuma duk wanda ya kafirce ya bi abin da ba haka nan ba Allah ya maka nema ka butulce wa nemar da Allah ya maka fa inna rabbi ghaniyyun hamid ko fa inna rabbi ghaniyyun karim ubangiji na wadatacce ne ganiyun ya wadata bai bukatar godewarka domin ga bayan Allah nan Allah ya gode suna gode masa masa sun cin gidanka ya bota wa Allah bai gode ba Allah kai ba gode ma Allah ba kai asara tunkiyar gidanka ta ce da kyawa da kasari ta ce alhamdulillah ta gode wa Allah dan ta ci wannan abincin kai Allah ya baka ka ci gasa gode Allah Allah ya ce wallahi ko dan baka gode ba komai bane akwai wasu gode ne insha Allah inna rabbi ghaniyyun karim ubangiji na mawadaci ne ya wadata da game da godiyar ku ko ba ku gode ba mutane akwai masu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma karimu Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne sai Allah ya ce قال نكروا لا عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه
وأوتينا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
Allah ya ce bayan annabi Suleiman ya yi wannan bayani qala nakiru laha arshaha sai ta canza wa balan tsari nakiru laha arshaha ku canza wasu da kawalli ku canza wasu da position a ga a cire a ƙara kawai ka san aljannu ke Allah ya ce wasu ya zuni kullu banna'i wa hawas ko gashi aljannu Allah ya hore masa sai ba su shiga aiki aljannu ke suka fara canza ma wannan abin kalar da ta zo a yace nan zo a ta hataliya am ta kuna min alladina la yahtadun ta gane ganin ta kuma za ta gane ba mu canza mata gadon mu gani mu jarraba hankalin ta eske ta faɗi ta kuma za ta faɗi ta ba ga ganin ban bisa riga an canza mai kayan aljanu sun kare kafin ta zo falamma ja'at lokacin da balqis ta zo sai aka tambaye ta a haka za arshu hakan gane gadon ke wannan yana kama da gadon kalata ka annahu hu ba ta ce ba shi wani ba ta ce shi bane ta ce ka yana da kokawa da shi ba ta ce ba shi bane suka ce wannan shi kira chabal is mace ne hazaka mace ce mai kwalwa ka annahu hu ba ta ce ba shi bane ba ta ce kuma shi bane ta ce a ka annahu ka kamar dai ka ce shi ne ne kamar su daya sai Allah ce wa uti na ilma min qabliha ko suka ce wannan maganar Balqis ta ce a'a maganar Annabi Sulaiman ne Allah ce wa uti na ilma min qabliha min qab min qabliha wa kunna muslimin an baiwa mu ilimi gabanin an ita Balqis ta zo sai kuma kunna muslimin kasance ni musulmi wasu ce a'a wa uti na ilm Balqis ta riga ta wannan bai mun an ba mu ilimin cewa kai annabin Allah ne mun fahimci cewa kai annabin Allah ne ko duk abin da zai faru آية تقصد لك شيء وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها قيل لا ادخل الصرح مم.
فلما رأته حسبته لجة زكاه وكشفت عن ساقيها Mm.
قال إنه سرح ممرد من قوارير Mm.
قالت رب إني ظلمت نفسي Mm.
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Allah ya ce ga Balkis ta shigo wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi abin da take botawa kuma bayan Allah ya katange ta game da bin Allah subhanahu wataala innaha kanat min qaumi kafirin ta kasance cikin mutane kafirai tana zauwa annabi Suleiman ya sa an yi fali sai aka ce qila da qila la hadkhul sarha shiga cikin fali masarautar annabi Suleiman tana shiga masarautar sai ta ga wato an kawo bitir an sa an yi wata gaza an sa bitir sama gare ta ta yi tsammanin ruwa ne hasibatu lujja tana tsammanin ko gulbi ne sai ta kai watan ta jaye tufafinta sai aka ce mata kya ai wannan wani dan karamin abu ne cikin wato cikin mulkin su annabi Suleiman a ƙarshe ta ce inni aslamtu lillahi inni aslamtu ma Suleiman lillahi rabbil alamin dan ya kamata mu kwana sai gobe kuma mu biyo da bayanin Allah subhanahu wa ta'ala yarda subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh